الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna uku ne ko uku ga watan zulhajj hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafin abul hassan ashadili rahimahullah inda kuma muke bibiyar sharhi na wannan littafi a wato wallafar doktor kuma profesa muhammadu mansur mai suna fatuhu rabin bariya wannan kuma shine darasi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna ne game da na 92 ko? to 93? to 93 haka ne darasi na 93 a darasi na 92 mun tattauna ne game da abin da ya shafi ihrami mun tattauna ne game da abin da ya shafi ihrami ainihin wato ko kuma nau'o'in aikin hajji inda muka tattauna akwai akan ifradi da tamattu'i da kuma kirani da kuma abinda malamai suka faɗa game da falalar kowannensu da kuma saɓani da aka samu tsakankanin su malamai akan wanne ya fi falala da kuma dunkulallen zance da muka karanta a ƙarshe inda muka tafi akan cewa wato yin ifradi din yakan fi falala idan ya zamto an yi aikin umara a wannan shekarar sannan kuma mutum ya je aikin haji ma'ana ya bambanta tafiyar ya yi tafiya ta musamman ya yi aikin haji a ya yi umara kai sannan kuma ya sake yin tafiya ta musamman ya yi aikin haji to wanda ya yi wannan to gaskiya ifradinsa ya fi falala domin ya haɗa ibada guda biyu kuma a tafiya guda biyu sai kuma in ba wannan ba to sai kuma suka sake tattaunawa a cikin kirani da ifradi wanne ya fi falala wasu suka ce kirani ya fi falala suka kawo dalilansu wasu suka ce tamattu'i ya fi falala suka ce kirani shine aikin hajjin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko shi kuma tamattu'i shine aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaba al'ummarsa ina jin dumin tattauna akan haka ko to da da karshe sai aka ce wanda a cikin su to wanne yafi falala tsakanin guda biyun shine wasu suka ce idan mahajjaci ya samu kora dabbarsa ta hadaya to ya yi kirani ya fiye ita matu'i idan kuma mahajjaci ya zamto bai samu kora dabbarsa ta hadaya ba kuma ya samu isasshen lokaci da na zuwansa to ya yi tamattu'i ya fi falala mana ita falalar ya danganta yanayi ne yakan sa kirani ya fi tamattu'i ko tamattu'i ya fi kirani amma shi kan ifradi wanda mutum bai yi umara ba a wannan shekarar ya je ifradi to malamai sun ce ba shi ya fi falala ba wannan domin ya yi aikin hajji ne kawai babu umara da kenan kamar wannan shine na ƙarshe ko dai mutum ya yi umara ya dawo gida lokacin aikin hajji ya kuma biyan kudin jirgi ya je aikin hajji kawai to irin wannan ifiradin ya fi kowanne ya fi kowanne cikin nau'o'in aikin hajjin falala na biyunsu kuma shine kiranin da mutum wato aikin hajjin da mutum ya tafi da abin hadayensa to wannan ya yi kirani ya fi falala sannan sai kuma idan bai tafi da abin bai kora dabbarsa ta hadaya ba to tamattu ya fi falala to sannan kuma na ƙarshen su shine shi ifradin zalla wanda babu umara a ciki ina jin duk mun tattauna wannan ko to za mu tashi akan gabar da mala yake gaya mana ainihin wato ihramin namiji shine aka ce ihramin sa a fuskar sa ne da kansa da haka haramun ne namiji bayan yayi harama da aikin haji ya lullube fuskar sa ko ya lullube kansa da rawani ko wani kyalle ko dukkan abin da ake amfani da shi wajen kare zafin rana ko kuma sanyi to cikin abubuwan da muke tattaunawa sai mala yace qalil muallif rahimahullah lubsul khatami wa nahwihi wato sanya zobe da makamancin zobe lil muhrim ga mai harama da aikin haji shin mai harama da aikin haji zai iya sa zobe wa ya harumu alaihi lubsul khatami abul hasan ashadili yake cewa haramun ne ga mai harama da aikin hajji ya sanya zobe to sai doktor yake cewa lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahayu al lubsul khatami hani bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da sa zobe ma'ana ba a samu wani hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kada mai aikin hajji ya sa zobe ba wala ma fi ma'anahu ko kuma abin da yake da ma'ana irin ta zobe mithlil himyan kamar irin jakan nan da alhazai suke sawa a tsakiyar jikinsu haka su dau su zuba guzurinsu ko su zuba kudin su daure ta a ciki wa huwa ma yad'u al-muhrimu fihi nuqudahu ita ce irin jakar da mahajjaci kan sanya kudinsa ko guzurinsa a ciki za a ganta sai su sa ta abin nan to wannan shi ma hukuncinta ɗaya da zobe kamar yadda ba a samu hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sa zobe ba to kuma ba a hana mutum ya sa wannan yar jaka ya ɗaure ta a tsakiyar ƙugunsa ba saboda sa kuɗinsa ko guzurinsa bal waradat atharun malai ce bal ma akwai athar maganganu da suka zo na magabata ko sahabbai ta dullu ala jawazihi da suke nuna halaccin sa ainihin wato ita wannan yar jaka din dan zuba dan kuɗi ko guzuri فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان an karbo daga uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda an tambaye ta game da sanya jaka wato daura jaka ga mahajjaci ko mai harama da aikin haji domin zuba kudin sa ko guzurin sa fa qalat na Aisha ta ce wa ma ba'sun babu wani laifi akan haka li yastawthiqa min nafaqati dan ya samu amuntuwa da kudin sa ko guzurin sa na cin abinci domin yana nan a tattare da shi kaga zai fi samun aminci sama da a ce je ya adana su ko ya ajiye su a wani guri da zai zamanto ba shi da aminci suna jikinsa kuma suna tsakiyar jikinsa wannan athar din ka koma cikin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shek albani safa ta talatin za ga wannan athar din wa qala ata ata yake cewa yatakhattamul muhrimu mai harama zai iya sa zobe wa yalbasul himyan kuma zai iya sanya wannan jakar da ake zuba kuɗi ko guzuri a cikin ta babu matsala ka koma cikin ainihin bukhari ta'alikan imam al-bukhari ya kawo wannan a cikin kitabul hajji ta'alikan qala al-allama al-albani al-allamatu al-albani rahimahullah yake cewa wala yakhfa ba zai zama boyayye ba anna sa'ata akan cewa agogo wan nazara da tabarau fi ma'anar khatami su ma ba ba boyayyen abu bane su ma za su iya shiga karkashin hukuncin zobe in ya halatta a sa zobe to ya halatta mahajjaci ya sa agogo ko kuma ya sa ainihin tabarau wal mintaqa da kuma belt wato bel wanda ake sawa a daure kugu da shi ma adami wurudi ma yanha anhuma tare da cewa ba a samu wani abu da yayi hani akan yin waɗannan ba tunda ba a samu abin da yayi hani akan waɗannan ba ya halatta ayi wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka kuma bai kasance mai mantuwa ba da haka ba za a ce ubangiji yayi mantuwa ba bai faɗi hukuncin waɗannan ba tunda ubangiji bai haramta su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba babu laifi mai harama da aikin haji ya sa zobansa babu laifi ya sanya agogonsa babu laifi ya sa tabaransa a fuska kuma babu laifi ya daura bel ko kuma ita wannan himyan din wato jaka wadda zai zuba guzurinsa ko kudinsa a ciki ka koma cikin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam na albani safha ta talatin za ka ga wannan bayani ihramul mar'a yanzu mun je ihramul rajul to sai kuma ihramun mace قال المصنف واحرام المرأة في وجهها ita kuma ihramun mace a fuskarta ne wa kaffaiha da tafukanta fakat kawai shike nan ne kawai ba za ta lullube ba amma duk jikinta za ta lullube ba ta da matsala za ta lullube kanta za ta lullube kawai fuskarta ne da tafin hannunta walaha an ta sudda ala wajhiha thawban babu laifi za ta iya sakin wani mayafi ko tufafi a fuskarta li ajali satir saboda suturcewa kila ta ga akwai maza waɗanda suke a janib ko kuma tana da kyau da yawa ta zo wuce ta wajen maza za ta iya sakin sa haka ya rufe mata fuska in ta wuce wajen su sai ta dage shi wala ta gari zuho bi ibratin sai dai kada ta dinke shi da allura wa nahawi ha da makamancin allura kace haka kawai dai kyalle ne ko mayafi ne haka ko ainihin wato gyalane ko kuma abin nan kawai ta sake shi a fuskarsa a fuskarta in ta wuce gurin mutane kuma ta ɗage shi wannan babu komai amma kar ta ɗinke shi da allura dan ya yi wani fashion ko kuma ya tsaya a inda take so ya tsaya akan fuskar tata dalilu zalika dalilin haka ma warada fi hadith ibn umar abin da yazo cikin hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wala tantaqibul muhrima annabi sa wato abdullahi dan umar yake cewa mace mai harama da aikin haji ba za ta sa niqabi ba wala talbasul quffazain ba za kuma ta sanya safar hannu ba shine quffaz ba za ta sa su ba wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa hadisi na 1838 waqtulifa fi raf'ihi wa waqafihi amma malamai sun yi sabani game da shin wannan hadisin da muka karanta na Abdullahi dan Umar shin hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi ma'ana annabi ne ya faɗa ko kuma hadisi ne mauqufi maganar Abdullahi dan Umar ce ورجح الحافظ وقفه amma الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله ya rinja yadda maganar da take nuna cewa wannan magana da muka karanta na cewa mai harama da aikin haji ba za ta sa niqabi ba za ta sa safar hannu ba magana ce wadda ta aka wato aka samu ta daga Abdullahi dan Umar ma'ana maganar Abdullahi dan Umar ce koma cikin Fathul Bari mujalladi na 4 shafi na 64 waqtal yake cewa waqtalafal ulama waqtalafal ulama'u malamai sun yi sabani fi lubsi han niqab wato game da mace ta sanya niqabi wal burqai da hijabi wa nahwihi da makamancin sa famana'ahu al jumhur jumhurun malamai suka hana suka ce ba za ta ba wa ajazahu al hanafiya amma mazhabin hanafiya suka halatta mata suka ce babu laifi mace ta sa niqabi da kuma shi al burqa din wanda za ka ganshi kamar hijabi wa huwa riwayatun inda al-malikiyya wa shafi'iyya kuma wannan riwaya ce da aka samu daga malikiyya da shafi'iyya su ma sun halatta mace za ta iya sanya niqabi ko burqa din ka koma cikin ainihin wato al-masdar as-sabiq wa no fatahul bari mujalladi na 4 shafi na 65 wa wa amma sadul khimariha amma game da sakin mayafinta min ala ra'asiya tun daga kanta ala wajhiha ya rufe haffuskarta sitiran alaiha dan ya sitirce ta inda mururiha bir rijal lokacin da tazo shigewa ta wajen maza al ajanibi wa'anda ba muharramanta ba fala ba asabi wannan babu laifi walau kana ya musu walau kana ya musu wajaha koda ko yana shafar fuskar ta babu komai an fahimta ta zo wuce ta ga dandazon maza ne za ta wuce ta wajensu sai ainihin ta saki wannan mayafin a fuskarta ya lullube mata fuska ko da yana taba fuskarta kar ta dauka wannan ya shafi wancan hukuncin na ba za ta rufe fuskarta ba yanzu wannan babu laifi ta rufe fuskarta saboda li ajli satri li anna zalika la yusamma niqaban domin wannan ba za a ce masa niqabi ba tunda ainihin wato abu ne wanda ana ta sake shi ne nan take mayafi ne ko abin da ke kanta kuma da ta wuce mutane ta ɗage shi wannan ka koma cikin almuhalla ainihin mujalladi na ainihin wato bakwai shafi na casa'in da ɗaya da kuma majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari da goma sha biyu na'am to mun tsallake wani abu eh li'anna zalika la yusamma niqaban man karanta shi ko hankalinka yayi wani wajen wa yadullu alaihi ma warada an asma binti as-siddiq abinda aka samu aka ruwaito daga asma binti abubakar as-siddiq radiyallahu anha yana nuni akan wannan magana qalat tana cewa kunna nughatti wujuhana mun kasance muna rufe fuskokinmu minar rijali saboda maza wa kunna namtashidu mun kasance muna taje kanmu qabala zalika kafin haka fil ihram a cikin ihrami wannan shi ma ka koma cikin wato al-mustadrak na al-hakim mujalladi na 1 shafi na 454 abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya kawo wannan magana kunna nughaddi wujuhana min ar-rijal kaga wannan wata magana ce da za ta karfafa waccan maganar da malam ya kawo na cewa babu laifi mace ta lullube fuskar ta saboda ta zo wucewa wajen maza waɗanda suke ba muharramanta ba wa ruwiya mithluhu an ruwaito irin wannan dai athar din an ukhtiha daga yar uwar ita na Awa an ukhtiha Aisha daga yar uwar na na Asma'u ma'ana na Aisha radiyallahu anha inda Ahmad wannan ruwaya zaka same ta a cikin musnad na Imam Ahmad wa Abi Dawud da Imam Abu Dawud ya kawo ta min duruqin ta hanyoyi daban-daban ta ta'ayyadu bi ba'dihha wanda sashin suna karfafa sashi ko ta ta'ayyadu wannan magana za ta iya karfafuwa bi ba'dihha da wasu cikin ruwayoyin a koma cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na shida shafi na talatin da sunan Abi Dawud hadithi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da uku wa yajuzu kazalika yana halatta an talbasal muhrimatu an talbasal muhrimatu al-khuffain mai harama da aikin haji ta sanya huffi ma'ana mace mai harama da aikin haji za ta iya sanya huffi a kafarta li annabna Umar radiyallahu anhuma saboda Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma kana yubtin nisa' ya kasance yana yi wa mata fatawa iza a haramna idan sun yi harama da aikin hajji an yi kadda'in al-khuffain an yi kadda'in al-khuffain yace su dinga yanke huffin su ma'ana in za su sa huffi to za su iya yanke ainihin wato huffin nasu ya zamto yayi ƙasa hatta akhbarathu safiya har sai da nana safiya ta bashi labari shi abdullahi dan umar cewa anna aisha nana aisha radiyallahu anha kanat ita kuma ta kasance tabtin nisa'a tana yi wa mata fatawa ma'ana tana ba mata fatawa Allah yuqadda'ina akan ba sai sun yanke hukunsu ba fantaha anhu shi ma sai ya daina ba da waccan fatawar ta farko kawai ya halatta saki ba kaidi ta sa hukunta kawai ba sai ta wani datse shi ko ta yanke shi ba domin da ya ba da wannan fatawar sai aka gaya masa to ai na na Aisha tana inkarin haka ta ce ba sai sun yanke ba shi ma daga lokacin sai ya daina ba da wannan fatawar wannan magana sahihiya ce kuma mawqufiya ce zuwa ga ainihin na Aisha wanda Imam Abu Dawud a cikin sunan ya fitar da ita hadisi athar na 1831 da kuma Imam al-Baihaqi shi ma mujalladi na biyar shafi na 52 mahzuratul ihram sai abubuwan da aka haramta ko aka hana ga mai harama da aikin haji an hana mai harama da aikin haji yayi su qala al-musannif wa yahrumu 'ala al-muhrim haramun ne ga wanda ya harama da aikin hajji masu ɗebin ya shafa turare ko ya fesa turare ya alaƙu bil jasadi irin turaren da yake daɗewa a jiki wa thawbi da tufafi kalmiski kaman almiski wal ambar da kuma turaren ambar wa dahanun ra'asi haka da shafe kai da mai shi ma an hana wa taqalimu zufurin da yanke farce wa wa ibanatu sha'rin da gusar da gashi ko na hammata ko na mara waljima'u da kuma saduwa wa muqaddimatuhu da kuma abubuwan da ake yi na gabatarwa kafin saduwa din zakar al-musannif huna masaila mala yace mawallafin littafin iziya ya ambaci mas'aloli anan min mahdhuratil ihram daga abubuwan da aka haramta ko aka hana mutun yayi su in yayi harama da aikin haji al'ula mas'ala ta farko masu tibi shafa turare ala thawbin a tufafi au badanin ko jiki wa huwa mamnu'un wannan an hana shafa turare alal muhrimi ga mai harama namiji wal muhrimati da kuma mai harama mace li hadith ibn Umar al mutaqaddim saboda hadithin Abdullahi dan Umar da ya gabata wala talbasu min ath-thiyabi shay'an masahu za'faran yace kada ku sanya tufafi wani abu wato kar ku sanya tufafin da wani abu na turaren za'faran wato kar ku sanya tufafin da aka sanya ko aka fesa masa wani abu na turaren za'faran awwar ko kuma turaren wars na ba ta gane wannan hadisin ya gabata wa kadhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam haka fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim game da mai harama da aikin hajjin nan alladhi waqasathu naqatuhu wanda taguwarsa ta karya masa wuya annabi yace la tuhanniduhu kar ku sa masa turare kaga ana sawa mamaci turare in an zo shirya shi annabi yace wa wannan la tuhanniduhu kar ku sa masa turare kaga wannan sai ya sake tabbatar da cewa wanda ya harama da aikin hajji baya sa turare الثانية مسألة تبيو دهن الرأس سيكما شافي كي دا مي معنى شافا و... واتو شافا وكي مي الدهن نوعاني سيما ليتي تشي مي نوعي بيوني ما فيه ديبون أكوي مي مي كنشي وما ليس فيه ديبون دا كما واندا باشي دا كنشي فالأول شي نفركم واندا با واندا يكي دا كمشن يجوز آه واتو ما فيه ديبون كو fal awwal na farko na farkon ya juzu isti'maluhu alal badni zahiran wa batinan shi na farkon yana halatta yin amfani da shi a jiki zahirin jiki wa batinan da kuma batinin jiki dunar ra'su wal lihiya amma banda kai da gemu shi wanne kenan mai kanshin ko mai mai kanshi wannan mutum zai iya amfani da shi ko da ya harama da aikin haji ya shafa a jikinsa cikin jiki da waje amma banda kai banda gemu wa ajazahu al-hasan ko da yake shi al-hasan al-basri ya halatta fihi ma har kan da gemu ya ce za a iya shafa an fahimta ko yawa wa amma thani amma shi na biyun wanda ba shi da wani kamshi fala ya juzu isti'maluhu ala al-badni to baya halatta yin amfani da shi a jiki wala ala sha'ri ko a gashi mutlaqan gabaki daya bil ittifaq an gane ko? kun fahimta? to mara kanshi ba za ka shafa ba an gane ko? yawwa kaga akalla ya dan rage maka wani dan odo shi wancan tunda an hana ka sa turare an hana ka sa kaza wannan normal mai ne zaka shafa ba zai dade a jikinka ba kaman wancan ba za a ji kanshin sa ba kaman turare an gane ko mai rola turare ne ko mai turare ne to in turare ne kaga ba za a samu na hammata ko irin shuwa din nan ba za a sa shi ba a hammata tun ba za a sa turaren hammata ba tunda dai an ce masa turare amma mai za a iya shafa a thalitha mas'ala ta uku taqlimu zufur yanke farce وقد نقل ابن المنذر الإجماع ابن المنذر يا رويتو إجماع malamai على من تكليم الظفر akan hana yanke farce lil muhrim ga mai harama da aikin haji ka koma al ijma na ibn al munzir shafi na 57 wa qala ibn qudama fil mughni ibn qudama a cikin al mughni ya ce ajma ahlul ilmi malamai sun hadu ala anna al muhrima akan cewa mai harama da aikin haji mamnu'un min akhadh azfarihi an hana shi yanke farcen sa wa alaihi alfidiyatu bi akhadha kuma sai yayi fidiya in ya yanke in yayi kuskure ya yanke farcen to sai yayi fidiya sai ya bada fidiya ma'ana sai yayi yanka ya fanshi wannan laifin da ya aikata fi qauli aktharihim a fatawar mafi yawan malamai kaman hammadin wa malikin wa shafi'i wa abi thaurin wa ashabin ra'ayi wayannan duk sun tafi akan cewa in mutum ya kuskure ya yanke farce sai yayi fidiya wa ruwiya an ata an ruwaito daga ata wa anhu an gane ko da kuma shi karan kansa ra'ayinsa da fatawarsa an ruwaito wata magana daga ada'u sannan da kuma shi kansa fatawarsa akan haka la fidyata alaihi ya tafi akan shi ma babu fidya alaihi akan wanda ya yanke farci li'anna shar'a lam yarid fihi fi lam yarid fihi bi fidya yake ta domin shari'a bata zo da maganar fidya ba fihi a cikin yanke farci an fahimta a koma cikin almuguni mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da saba'in da takwas da tamanin da takwas amma zahiriyatu amma mazhabin zahiriya fa kharaqu hadha al-ijma su kam sun keta wancan ijma'in wa qalu suka ce la ba'sa bi qalmi al-azfar lil muhrim ba wani ma ka daina wani wani abu nan zahiriya suka ce babu komai mai harama da aikin hajji dan ya yanke farci wala fidiya tafiye kuma ba wata fidiya mutum ya ji farcensa ya fito ya dame shi kawai ya datse shi ولذلك قال النووي دان haka ne ma Imam an-Nawawi rahimahullah yake cewa qanna qalabun al-Munzir wa ghayruhu ijma' al-muslimina Ibn al-Munzir yake cewa wa yake Imam an-Nawawi yake cewa Ibn al-Munzir ya ruwaito da kuma shi da shi da waninsa sun ruwaito ijma'in malaman musulunci akan taharimi qalmi dhufri yanke farce fil ihrami a cikin harama da aikin haji fala'allahum lam ya'taddu bi Dawud watakila su ba sa yin la'akari ba sa kirga fatawar dawudu zahiri a cikin abin da daga in suka ce ijma'i to su ba sa kirga dawudu zahiri cikin wanda dan ya saba wa ijma'i za a ce abin nan ina fata gane ma'ana la'alla su ainihin wato malaman da suka yi ijma'i akan cewa haramun ne mai harama da ya yanke farce to la'alla su ba sa i'tibari ba sa i'tidadi da maganar dawudu zahiri ina fata gane wa fil i'tidadi bihi fil ijma' khilafun kuma dama cikin al i'tidad wato yin lissafi bihi da, da maganar Dawudu Zahiri fil ijma' game da mas'alar ijma'i khilafun akwai sabani ina fata an gane ka koma cikin al majmu' mujalladi na bakwai shafi na 263 da kuma al muhalla mujalladi na bakwai shafi na 246 fa inna ibn hazm domin ibn hazm aidan masha ala madhhabi على مذهب سلفه داود داود رحمه الله رحمهم الله domin shi ibnu hazmin ya tafi akan mazhabin salafihi wato wato magabacinsa shine Dawud Zahiri rahimahullah shi wannan shine fatawar ainihin wato ibnu hazmin cewa mai harama da aikin haji zai iya yanke farce amma ijma'in da ibnu al-mundir ya ruwaito daga malamai cewa mai harama da aikin haji an hana shi ya yanke farce wa warada fi tafsiri qawlihi ta'ala yazo wajen fassarar fadin Allah ta'ala thumma liyaqdu tafathahum sannan su gusar da dattun su an ba'd sahabati an ruwaito tafsirin wannan aya thumma liyaqdu tafathahum sannan su gusar da dattun su an ba'd sahabati daga wasu cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai anna qada'a tafathi suka fassara cewa wato gusar da kazanta huwa halqur ra'si shine yanke shine aske kai wa taqalimul azfar da yanke farata wa natful ibdi da kuma cire gashin hammata ina fata an gane yawa akwai wasu cikin sahabbai da tabi'ai da suka fassara thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq cewa babu laifi ainihin wato mutun ya suka ce kai wal yaqdu tafatahum wato bayan gama aikin hajji kenan suka ce attafat shine aske gashin kai yanke farce tsige gashin hammata to kaga in wannan su ne ainihin fassarar thummal ya kazo ta fatahum kaga mai harama da aikin hajji ba zai waɗannan ba sai lokacin su yayi an gane ko قال العلامة محمد بن أو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله yana cewa wa ala tafsir al-madhkur a karkashin tafsirin da aka ambata fal ayatu kenan wannan aya ta thummal yaqdu tafatahum tadullu tana nuni ala annal azfara akan cewa farata ka sha'ari su ma kamar gashi suke bin nisbati lil muhrim dangane da shi mai harama da aikin haji la siyama annaha ma'tufa musamman ma annaha ma'tufatun bi thumma an yi adafin an yi adafin maganar bi thumma da thumma thumma liyaqdu tafatahum ala ala nahr al hadi ala nahr al hadaya wato an yi adafin summal ya ƙazo tafatahun ɗin nan a kan soke dabbar hadaya fadalla wannan sai ya nuni ala annal halka a kan cewa aski wa qassal azfar da kuma yanke farata wa nahwi zalika da makamancin haka yambage an ya kuna ba'da nahari ya fi dacewa ya kasance bayan mutum ya soke dabbarsa ta hadaya domin bayan an yi magana hadaya ne aka ce thummal yaqdu tafatahum sannan sai kuma a lokacin bayan sun yi hadaya sai su gusar da kazantar su wanda kazanta shine aske gashin kai yanke farce tsige gashin hammata ko kun fuskanci wannan ko da haka kaman wannan ayar tana karfafar ra'ayin suwa jumhur cewa mai harama da aikin haji ba zai yi mai ba ba zai yanke farce ba ka koma cikin adwa'ul bayan na malam amin ash-shankiti wato mujalladi na biyar shafi na 404 arrabi'atu mas'ala ta hudu izalatu sha'ri sai kuma gusar da gashin kai qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wala tahliqu ru'usakum karku aska kawunan ku hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadaya ta isa gurin da za a soke ta ma'ana har sai kun yi hadaya wa ajma ahlul ilmi malamai sun yi ijma'i ala taharimi halqin ra'as ala taharimi halqi sha'rin ra'as akan haramcin aski gashin kai sawa'un lirrijali wan nisa sawa'un na maza ne ko na mata idza ahramu inda sun yi harama da aikin haji wa annahu tajibu fihi alfidyatu kuma idan mutun ya taba gashin kansa ya aske namiji ko mace to wajibi ne bayar da fidiya ainihin wato akan wannan askin da yayi a koma cikin majmu'u a almajmu na imamun nawawi mujalladi na bakwai shafi na 262 fa idza ta'adda almuhrim amma idan mai harama da aikin haji ya zamto yana cutuwa bi baqa'i sha'rihi da da wanzuwar gashi a kansa akwai wanda da zarar ya gashin ya taru wani sai kansa ya ta ciwo ya ta ciwo sai ya aske sannan zai ji dadi akwai wanda suke da wannan matsalar ana fatan gane da haka idan ya zama mai harama da aikin haji ga doka ta zo an ce kare ya aski har sai yayi hadaya ma'ana sai ranar sallah in ya je yayi jifan jamratul a jamratul aqaba ya dawo to sai kuma ya aski sannan sai ya hadaya sannan sai ya aski to shi tun kan a zo wannan lokacin sai ya kamu da matsala ko matsanancin ciwon kai saboda suma ko kuma ma ya kamu da wata cuta ko ya buge kansa ya zamto sai an yi aski an yi ɗinki ko an yi aski an sa masa wani magani kaga wannan duk wani abu ne na cuta to idan mutum ya zamto zaman gashin a kansa zai cutar da shi ubi halahu izalatuhu to an halatta masa ya gusar da gashin kan ya aske shi wa alaihi alfidiyatu amma fa wajibi ne ya biya fidiya sai ya fanshi wannan askin da yayi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa man kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya a cikin ku aw bihi adam min ra'si ko yake da wata cuta a kansa fa fidyatun to zai bayar da fidya ne min siyamin ta yin azumi aw sadaqatin ko ainihin wato hadaya ko fidya kai aw nus'a sadaqatin ko sadaka aw nusukin ko kuma fidya ina fata gane haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara ko yawa har ma aka ce azumi uku a can kuma in ya koma garin su ya bakwai wa sababu nuzuli hadhihi al-aya wa sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi ka'ab ibn ujra annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo wucewa sai ya ga ka'ab ibn ujra wa huwa muhrimun kuma shi ka'ab ibn ujra yayi harama da aikin haji wal qamlu amma fa ga kwarkwata ta tahafatu ya tahafatu ala wajhihi tana ta zubowa a fuskarsa tana ta fadowa tana ta zubowa a fuskarsa ina fata an gane kasan ita ma akwai wadda take ta larura akwai ta rashin tsafta akwai kuma ta larura ga tarin suma tun da dama suna da baiwar suma suna da suma da yawa ga kwarkwata tana ta zubowa ainihin wato a kansa kuma gashi yayi harama da aikin hajji faqal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atu'udhika hawa muka hadhi wannan kwarkwatar ko tana cutar da kai tana shan jininka tana cizonka kana jin ba daɗi tana cutar da kai ƙala na'am sai ce wallahi ƙware ko ya ma'aikin Allah ƙala sai annabi ya yi masa fatawa ya ce ihliq ra'sak ka je ka aske gashin kan nan naka domin da ka aske kwarkwata ta tafi ba gurin da za ta zauna ko ta buya da ka yi aske shikenan wa sum thalathata ayyam amma fa sai kai azumin kwana uku au ad'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai shida a win suk bishacin ko kuma kai kai fidiya wato ka yanka akuya na fata gane wani hadithi imam bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1814 imam muslim hadithi na 1201 alhamisa sai matsala ta biyar cikin abubuwan da aka hana mai harama da aikin hajji yayi akwai aljima wa muqaddimati ko wa mu- aljima'u wa muqaddimatuhu sai kuma ainihin wato saduwa da kuma abubuwan da ake yi na gabatarwa kafin saduwa din wa sayati albahthu anha ko da yake tattaunawa da bincike akan wannan mas'ala zai zo nan gaba kadan sai malam yace to mufsidatul hajj abubuwan da suke bata aikin hajji wa yufsidul hajju ko wa yafsudul hajju hajji yana ɓaci bil jima'i da saduwar aure in waƙa'a idan saduwar ta afku ƙabalar hukufi kafin tsayuwar arfa na fata an gane au ba da ko kuma bayan an yi tsayuwar arfa ƙabala ɗawafil ifada kafin mahajjaci ya yi ɗawafil ifada wa ramyi jamratil aqaba kafin mahajjaci ya yi jifan jamratul aqaba fi yaumin nahar ranar babbar sallah au qablahu ko gabanin gabanin gabanin gabaninta aljima'u huwa ashaddul mahdhurati ithman to shi wato saduwar aure wannan ita ce wato abubuwan da aka haramta ko aka hana mafiya tsanani wajen laifi wa azamuha ta'thiran fin nusuki kuma ita ce wannan it shine laifin da yafi girma wajen tasirin lalata aikin haji wa thabata nahyu anhu kuma hani game da yin saduwa lokacin aikin haji ya tabbata fil kitabil karim a cikin alqur'ani mai girma qala ta'ala ubangiji ta'ala yace faman farada wanda ya farlanta wa kansa aikin haji fihinna a cikin fi wato faman faradal hajj fihinna kenan wanda ya farlanta wa kansa aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki fala rafata to babu arrafatu ko ka ce saduwa ko ka ce kwarkwasa amma an fi fassara shi da za a fassara shi ne da saduwa wala fusuka babu fasikanci wala jidala babu jayayya da musu fil hajji a aikin hajji wasaha ali ibn abbas wa ibn umar ya inganta daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar radiyallahu anhuma sun fassara arrafathu da annar rafatha huwa aljima' sun fassara da arrafathu da jima'i Allah ya ce fa man farada fihin alhajja duk wanda ya farlanta wa kansa aikin hajji a cikin kwanakin aikin hajji fala rafatha to fa ba magana saduwa koda ya je da iyalinsa ba magana saduwa wa bihi qala qatada kuma wannan shine qatada da wannan shi ma ya fassara wannan aya wa qila inna ma'anar rafath wasu kuma sun ce a ma'anar rafathu huwa al-ifsha lil mar'ati shine wato yi wa mace magana ta alfasha ko maganar ainihin wato da bata kamata ba fil kalam a cikin zantuttuka fi ma ya ta'allaku bil jima cikin abin da yake da alaka da jima'i din wani hawi zalika da makamancin haka ma'ana wasu sun ce falara fasa shine suke fassara shi da babu kwarkwasa kwarkwasa shine duk wata magana da ta danganci alaƙar ɗa namiji da mace a abin da ya shafi saduwa wannan ana kiransa da kwarkwasa shine arrafatu to wasu sun fassara shi da arrafatu da haka wa ikhtara ibn jarir amma imam wato imamul mufassirin ibn jarir dabari shi kuma ya zaba annahu amun cewa wannan falara fasan ya kunshi duka yashmalu hadha kullahu ya kunshi wannan duka falara fasa babu kwarkwasa wanda daga kwarkwasa ai za a tafi saduwar ko to duka ya kunsha ba haka ba za kai wannan na farko farkon ba ballanta na kai wancan ma babban na gaba amma ibn hazmin amma fa shi malam ibn hazmin az-zahiri fa qassara al-hurmata shi kam ya takaita haramcin ne alal jima'i faqat akan jima'i kawai wa abaha ma dunahu amma ya halata duk abin da bai kai jima'i ba zaka iya yin daily talk da matarka ba komai in kana aikin haji shi according to ibnu hazmin zaka iya yin daily talk da ainihin wato iyalinka ko da kana aikin haji matukar baka kai ga ainihin saduwa da ita ba bina'an ya gina hukunci ne ala annar rafatha akan cewa ar-rafathu a karkashin wannan ayar huwal jima'u wahdahu shine saduwar aure kawai an gane ko koma cikin almuhalla mujalladi na bakwai shafi na 254 wa bin nisbati li hukumihi faqad haka bunul mundir al-ijma ala annahu yafsudu al-hajj wa bin nisbati game da kuma wa bin nisbati li hukumihi game da hukuncin kuma saduwar aure a aikin haji faqad haka bunul mundir al-ijma to al-hafiz ibn al-munzir ya hakaito ijma'in malamai ala annahu akan cewa duk mutumin da ya sadu da iyalinsa a aikin haji kafin tsayuwar arfa ko kuma bayan tsayuwa arfan kafin dawaful ifada kafin jifan jamra to yafsudul hajj saduwar aure tana bata aikin hajji a koma cikin al-ijma na ibn al-munzir shafi na 144 wa naqalahu ibn qudama fil mughni ibn qudama ma ya ciro wannan magana a cikin al-mughni dinsa mujalladi na uku shafi na 334 lakin hadha al-ijma sai dai fa wannan ijma'in khalafa fihi dawudu zahiri yan zahiriya dawudu zahiri ya saba wannan ijma'in kama zakarahu shaukani fil nail kaman yanda aliyu shaukani a cikin nailul awqar ainihin wato ya faɗa an fahimta ko mujalladi na biyar shafi na 21 walam yastanid al ijma'u ila sunnatin thabita an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai wannan ijma'in bai jingina ba zuwa ga wata sunna tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin thabata al ibta'u bihi sai dai bayar da fatawa bihi da ita ainihin wato a maganar ijima'in na cewa jima'i yana bata aikin haji to bayar da fatawar ta tabbata ne an talatatin min ashabi rasulillah daga mutum uku cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hum sune Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr wa ibn Abbas wayannan manyan sahabbai guda uku sune ya tabbata suna ba da fatawa da cewa aikin haji ya ɓaci idan mutum ya sadu da iyalinsa kafin dawaful ifada kafin jifan jamra qalu kulluhum dukkaninsu suka tafi suka ce innahu yafsudu hajjuhu hajjinsa ya ɓaci wa yutimmahu kuma dole ya karasa shi a haka thumma yahujju min qabilin sannan shekara mai zuwa ya dawo ya sake aikin hajjin wa yuhudi kuma ya hadaya ina ba ta gane kaga kaga wannan ya nuna sun kausasa sosai suka ce na farko dai duk wanda ya sadu da iyalinsa kafin yayi at-tahallul to na farko dai aikin hajjinsa ya ɓaci na biyu kuma to ya ɓaci yanzu daga inda ya yi wannan abin sai dakata ya daina aikin hajji suka ce sai ya ƙarasa shi to ai ya ɓaci suka ce eh sai ya cikin gwale-gwalen da za a bashi da horon da za a masa a hakan sai ya ƙarasa shi to shi kenan ya ƙarasa suka ce sai kuma ya dawo shekara mai zuwa ya kuma sake sannan kuma shi ma ya hadaya an gane ko isnadin wannan magana hassan ne ibn abi shaiba ya fitar da ita a cikin al-musannaf mujalladi na 4 shafi na 142 haka imam al-baihaqi a cikin as-sunan mujalladi na 5 shafi na 167 wa ruwiya mithlu zalika an ruwaito makamancin irin wannan fatawa an umar daga umar wa ali wa abi huraira wa la yasihu anhum sai dai athar din da yace su ma suna bada irin wannan fatawar bai inganta ba ma'ana bai inganta ba zuwa gare su cewa su ma sun ce aikin hajji ya ɓaci kuma sai an cika shi kuma shekara mai zuwa dawa a sake a yi hadaya amma ayatu amma ita ayar faman farada fi hinnal hajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji falaysat sarihatan ita ma bata fito karara ba aidan har wa yau fi ibsadil hajji game da bacin aikin hajji an dai ce kar ai to an ya ɓaci suka ce ita ma ayar bata fito karar ta ce aikin hajji ya baci ba li'annaha zakaran ma'ahul fusuka domin ai ba saduwar kawai ta, ambata ba bayan saduwar ma ta ambaci alfusuka fasikanci wal jidala ta ambaci jidali wato jayayya da musu wa huma laysa mubdilaini kuma waɗannan ba sa batawa lil hajji ba sa bata aikin hajji bil ittifaq in kuma kace arrafasu yana bata aikin hajji to aljidalu ma yana batawa alfusuku ma yana batawa to kuma duk malamai sun yarda cewa alfusuq wal jidal wannan ba sa bata aikin haji an gane ko ya za a koro bayani gaba ɗaya ka ware guda ɗaya ka bashi wani hukunci rago kuma ka bashi wani hukunci daban cewa aka yi faman farada fi hinnal hajja duk wanda ya farlanta wa kansa aikin hajji falara fasa to fa babu saduwar aure wala fusuka babu fasikanci wala jidala babu jidali fil hajji ina fata an gane to don haka kaga ita kanta ayar ba ta fito baro-baro ta ce an rafa ɗin wanda ya yi shi aikin hajjinsa ya ɓaci ba in kuma ka ce ya ɓaci to ragowar su kuma ba akwai alfusuk akwai aljidal to su kuma da alfusuku da aljidal wa'annan ba sa ɓata aikin hajji ittifaki ne malamai sun ittifaki da alfusuku aljidal wa'annan ba sa ɓata aikin hajji ka koma cikin raudatun nadiya na as-siddiq hasan khan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu da kuma ibn hazmin wa ibn hazmin yabdulul hajj bil jadal amma fa shi ibn hazmin yana bata mutum yana bata mutum aikin haji bil jadal idan mutum yayi jayayya jariyan ala zahiril aya in ya tafi akan zahirin aya kenan shi ibn hazmin dukansu yana bata aikin haji yana bata aikin haji da jidali in kai in ka kuskura kai fada aikin haji to shi ibn hazm ya ce ka bata aikin hajjin ka ina fata an gane ka bata aikin hajjin ka a koma cikin Allah ka duba al-muhalla bil athar mujalladi na 7 shafi na 189 amma muqaddimatul jima' amma game da abubuwan da ake yi na gabatarwa kafin jima'i foreplay fataharumu alal muhrim haramun ne ga mai harama da aikin haji bi nassil aya da nassin wannan aya lam yukhalif fi zalika babu wanda ya saba akan haka illa ibn hazm sai dai ibn hazm az-zahiri ina fata an gane qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yake ta fataharumul mubasharatu bi shahawa da haka haramun ne rungume meniya ko runguma ta hanyar sha'awa kalmufakhazaci kaman wato at-tabkhiz shine wasa da cinyoyin mace wal qubla ko kuma kiss sumbantata wal lamsu ko shafar jikinta bil yadi da hannu bi shahawatin da sha'awa qabala tahallulaini kafin warware wannan guda biyu akwai at-tahallul awwal akwai at-tahallul thani ko kuma akwai at-tahallul sugura sannan akwai at-tahallul kubra ma'ana akwai karamar warwarewa akwai kuma babbar warwarewa ina fata an gane wa fi ma baina tahallulai na khilafun amma cikin abin da ke tsakanin warwarewar guda biyu akwai saɓanin malamai an gane ko cikin abin da ke tsakanin at-tahallulul awwal wa thani to anan malamai sun yi saɓani yanzu mutum idan yayi at-tahallulul awwal kafin at-tahallulul thani wancan sun tabbatar da kafin at-tahallulul awwal da kuma kafin a tahallulul thani ba za mutum ba zai ba to amma tsakanin tahallulul awwal da tahallulul thani bai yi ba kafin tahallulul awwal bayan yayi tahallulul awwal zai iya yin muqaddimatul jima to shine an yi sabani wa mata tabata tahrimu fa bashara amdan to idan haramci ya tabbata sannan fa bashara sai ya je ya rungumi iyalinsa amdan da gangan bi shahawatin kuma da sha'awa lazimathu alfidiyatu to bayar da fidiya ta zama masa dole dole sai yayi fidiya wahiya shatun shine ya bayar da akuya ya yanka akuya aw badaluha ko madadin ta min da'am na abinci da zai ciyar da miskinai guda shida aw siyam ko azumi wala yalzamuhu badanatu amma ba wai lalle sai ya yanka raƙumi wato taguwa ba ko raƙumi badana ba ita ce take lazumta ma'ana ba tilas bane sai ya yanka raƙumi ya yanka akuya ma ta yi bila khilafin wannan babu wani sabani sawa'un anzala amla wannan wasan da yayi da iyalinsa ya fitar da mani yayi inzali ko bi'i ba wannan ba shi bane ma'auni matukar yayi to a wannan magana da muke tattaunawa tunda an haramta masa kuma yayi da gangan to ko ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba zai yi fidya hadha kulluhu idza bashara aliman bil ihram amma fa wannan duk gaba ɗayansa hukuncin idan bashara yana tabbata ne idan ya yi mubasharanci iyalansa ma'ana ya yi wasa da matarsa ko yi rungume ta aliman bil ihram yana sane bil ihram kuma da ihrami a tattare da shi fa in kana nasiyan in ko ya manta da cewa yayi harama fala fidiyata bila khilafi babu ma fidiyar kwata kwata kuma ba wani sabani akan haka mantuwa ce ka koma cikin al-majmu' mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da shida wa qad zahaba malikun rahimahullah imam malik rahimahullah ya tafi ila annahu akan cewa shi wato mahajjaci idza bashara idan yayi mubashara da iyalinsa au qabbala ko ya sumbanci iyalinsa au masa ko ya shafi jikin iyalinsa fa anzala har ta kai yayi inzali faqad fasada hajjuhu aikin hajjinsa ya lalace wa alaihi alhajj min qabil kuma wajibi ne ya dawo ya aikin hajji shekara mai zuwa an gane ko wa in qabbala idan kuma ya sumbanci iyalansa aw bashara ko ya mubasharance su aw taladdaza ko ya ji dadi falam yunzil amma bai yi inzali ba walam yulij bai kuma shigar da gabansa cikin nata ba fa alaihi damun to wajibi ne ya zubar da jini ma'ana yayi fidya a koma cikin almudawwana ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na 327 wa rahmatul umma fil ikhtilafil a'imma shi ma wani littafi ne na abi abdullahi dimashqi a shafi na 106 zuwa 107 za a ga ƙarin bayanin da malamai suka yi akan wannan matsala an ce lokaci yayi sai mu tsaya akan ar-ruknu thani ad-dawab ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik